أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم في إحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ranar biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon alakare muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri tun daga farkon suratul baqara har allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo ƙarshen suratul mujadala ko kuma suratul mujadila wanda yau insha allahu za mu tashi farkon suratul hashar zuwa abin da Allah maɗaukin sarki ya so, Allah ya taimake mu da ba mu ikon faɗin daidai da kuma kare mu daga faɗin abin da zai zama kuskure ne. Kamar yadda aka saba, mukan gabatar da muƙaddima na Sura a yayin da za mu fara tafsirin wannan Sura. Muƙaddima na farko daga cikin muqaddimat na wannan sura bayani akan sunan wannan sura wannan sura tana da sunan da tafi shahara da shi shine suratul hashar wanda ya tabbata a hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam tirmidhi ya riwato wannan hadithi daga ma'aqid bin yasar Allah ƙara masa yadda ya ce, ƙada Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, Man ƙala hina yusbih talata marratin duk wanda ya faɗi wannan yayin da ya waye gari, so uku ya maimaita shi, shi ne ce, A'udhu billahi sami'il alim. من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر سيكرن تعايوي أكو نقرشن سورة الحشر كنا سكتشي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولعل أتي وندي كرنت وإن آيوي سوءك صلى عليه سبعون ألف ملك mala'ika dubu saba'in za su yi masa salati za su yi masa addu'a hatta yumsi hamma ya ce wa in mata fi yaumihi zalika mata shahidan inda a wannan yini zai mutu to zai mutu a matsayin shahidi ne wa in qara'aha hina yumsi kana tilkal manzila aka ma idan maraice ya karanta su to kamar abin da ya faru da sahi ne malaika dubu saba'in za su yi masa salati har ya waye gari in ko zai mutu cikin daren nan zai mutu shahidi ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu yi mutuwar shahada kenan wannan hadithi yana ƙara nuna mana sunan wannan sura an gane ko wanzu sallah sanar yake cewa wanda ya karanta ƙarshen suratul hashar nan an ambace ta da suratul hashar kamar da imam al-bukhari ya fitar riwaya daga sa'id bin jubair Allah ƙara masa yadda ya ce na ce da bin abbas ma'ana sai ya ambaci wannan sura da suratul hashar sai ibn abbas ya ce da ni ul banin nadir ba suratul hashar za ka ce ka ce suratul banin nadir ɗaya daga cikin sunan wannan sura kana yace suratul hashar kana yace da ita suratul banin nadir an fahimci hausa yadda yake malamai sun nakashi wannan zance da ƙarshe abinda suka rinjayar ibn abbas kore ya zamanto wancan hadisi bai zo masa ba ko kuma ya zama ya san da hadithin amma dai yana son ya akka da sura tana da wani suna banda suratul hashar almuhim dai muna ishara akan sunan wannan sura suratul hashar ko suratu bani nadir Allah madaukin sarki ya samu dace sai mukaddima na biyu bayani akan ayoyin wannan sura suratul hashar tana da ayoyi 24 tana da kalmomi 445 tana da harufa 1913 ina wanda ya karanta suratul hashar zai samu lada mai yawa Allah madaukin sarki ka amfanar da mu ladan da wannan sura take da shi al-muqaddimatu ath-thalitha muqaddima na uku wannan sura tana wannan mukaddima ta ne mana bayani akan inda aka saukar da wannan sura suratul hashar madaniya ce bittifaqil mufassirin duka malaman tafsiri sun ta akan wannan sura madaniya ce an saukar da ita ne a madina kuma tana karantar da mawdu'atil madani tana karantar da mawdu'ai na madina an fahimci hausa daga cikin malaman da suka ciro wannan ijma'i akwai ibn atiyya akwai abu abdullahi al-qurtubi akwai fayruz al-abadi akwai imam an-nabiqai da sauran malaman tafsiri kan cewa wannan surar sura ce madaniya al-muqaddimatu rabi'a muqaddima na hudu shine mawdu'at hadhihi sura abunda wannan sura take karantarwa daga cikin abunda wannan sura take karantarwa bayan hukum amwali banin nadir tana bayanin hukuncin dukiyar da za a samu ta wajen banin nadir ya samu dukiya wajen su yaya za a yi surat za ta bayyana yadda za a yi sannan annama fi samawati wal ard dalun ala tanzihillahi subhanahu wa ta'ala idan mutum ya kalli abin da yake cikin samai da kasai yana nuni akan tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga shirka cewa shi kadai cancanta a mai shirka a bauta masa tsarkake shi daga shirka kuma koda kai dan adam baka yi tasbihi ga Allah ba to akwai halittu wanda suke tsarkake Allah subhanahu wata'ala suna yin tasbihi a gare shi daga cikin abin da sura take karantarwa kashfu da kha'ilal munafiqin za ta tona asirin abinda munafikai suke boyewa munafukai suna ɓoye kafirci suna bayyana musulunci to cikin wannan sura za mu ji yadda Allah ya tona asirin wayannan munafikai wanda ala rasihim Abdullahi bin Ubay bin Salul sura za ta karantar da mu tashbih hal almunafiqin ma alkuffar ki hal ash-shaytan idza qala lil insani kufur halin munafiqai yadda suke mu'amalanta kafirai kamar yadda shaidan yake mu'amalantar mutum ɗan adam kasan shaidan zai shi ɗan adam kafirce idan ya ga lalle ɗan adam ya kafirce tabbas sai ci ba ni ba kai ni na ta yata ta haka munafukai za su ce makafirai ku kiya ai akwai mu in suka tabbatar sun kiya sai su ce to wallahi abin ya yi ƙarfin mu sai su ce su wasu cikin rigima kamar yadda munafukai suka yi mabanu nadir abin ya zo da ƙarshe ya dame su sannan sura za ta nuna mana girman da alkur'ani yake da shi da ƙarshe sura ta ƙare da ambaton sunayen allah kyawawa a ƙarshen surar kamar da muka yi ishara zuwa wannan a bayanan da suka gabata allah maɗaukin sarki ya mana jagora kenan kafin mu har tafsirin wannan aya ya kamata mu zo da surar wa'innan mutane da za mu tattauna a kansu don surar za ta labarta mana labarin banin nadir inda kalmomanta mun yi ishara a cikin suratul anfal lokacin da muke bayani akan ganima cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina mutane sun kasu gida uku ne akwai wa'inda sun bayyana goyon bayansu ga manzon Allah sahabbansa kamar su sa'ad bin ubada kamar su sa'ad bin mu'ad da sauransu su sun nuna masa goyon baya akwai wa'inda sun nuna masa ƙiyayya to amma su ma kashi biyu ne akwai wanda suka yaƙe shi akwai waɗanda aka yi sulhu da su cewa in dai ba za ku shiga addini ba to ya rage naku amma ga namu sharuɗa kuma ga naku sharuɗa akwai kuma waɗanda su sun tsaya tsaka-tsaki su ba su ce sun bi manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba su ce sun bi kafare ba su ne munafukai su ne munafukai to waɗanda suka yi alkawari da manzon Allah na zaman lafiya su ne yahudawan da suke garin madina su kuma yahudawan nan sun kasu gida nawa sun kasu gida gida uku akwai banu kuraiza akwai banu ainuka akwai banu nadir mun yi ishara farkon waɗanda suke suka warware alkawari su ne banu ainuka bayan an yi badar manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo yahudawa na banu ainuka sai suna cika baki suna cewa ai dan yayi fada da waɗanda ba su san yaƙi ba ne su wallahi in ya taba su to sai ya san ya haɗu da maza suna nan fa suna wannan cika baki har wata mata daga cikin musulmai ta je kasuwa wanda wani ba yahudi ya mata wulakanci har ya yayaye mata wani sashi daga cikin jikinta wanda ya zama sanadiyar yaƙin da aka yaƙi banu kainuka wannan shi a ɗayan ɓangare in an karanta karatutukanmu na baya za a ga mun ɗan ba da haske a kan wannan su ma banu ƙoraiza alkawarin da aka yi da su sun saba wannan alkawari mun ji abin da ya faru lokacin da aka yi gazotul ahzab manzo sallallahu alaihi wasallam kafiran duniya sun zagaye garin madina amma shi yana da alkawari tsakanin shi da banu quraiza to banu quraiza daga baya suhuyay bin al-akhtab suka ja ra'ayinsu sai suka warware alkawarin da suka dauka da manzon Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya san yahudawa ba su da alkawari sai to da sa'd bin mu'adh da sa'ad bin ubada ya ce ku je ku bincika min wa'ancan mutane alkawarin mu akwai shi ko babu shi daga ƙarshe suka ce su san wani alkawari ba sun canza alkawari su tsammanin su a wanga karo dai za a hallakar da musulmi da musulunci gaba ke daya to bayan Allah ya ba annabinsa nasara gazwatul ahzab da aka yi kafirai Allah sun ya musu tsoro ya aiko iska mai sanyi ta kore su sai Allah subhanahu wataala yayi wahayi zuwa ga annabinsa cewa aje a zagaye wa'incan yahudawa da suka saba alkawari ina ganin mun ji labarin abin da ya faru da su har suka sanya Sa'ad bin Mu'adh ya kasance wanda zai yi musu shari'a Allah madaukin sarki ya samu dace to su dai banu quraiza nan ne karshen su ya kare to sai su wa'annan banu nadir kamar yadda bayani ya riga ya gabata banu nadir manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bayyana amir bin tufail shine jagoran wasu jama'a da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sun musulunta manzo Allah ya ba su wanda za su koyar da su alqur'ani amma karanta muku sirriyatul raje ina ganin abadin mun yi wannan bayani lokacin da suka nemi hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba musu ya ba su mutane 70 za su je su ilmantar da su ashe yaudara su kai suka zo suka mamaye mutanen nan su karkashe su ba wanda ya tsira daga ciki sai mutum daya shine Amr bin Umayyah ad-Damri shi ya samu ya kubuto daga cikin su yanzu bayan ya samu ya tsira sai zo ya haɗu da wasu mutum biyu daga cikin ƙabilar bani amir su kuma wa'inda mutane guda biyu manzo Allah ya amintar da su sun ɗaura alƙawari tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam amma shi bai sani ba yana ganin su sai ce zai ɗauki fansa sai kashe wa'inda mutane guda biyu sai labari ya kai wa manzo Allah cewa Amr bin Umayyah ad-Damri ya kashe suwana da suwane ɗan kabila ta Banu Amir manzo Allah ya ce ya akai haka ne shi bai san na amintar da su ba yace bai sani ba shi dai saboda wancan abin da aka yi ne ya dauki fansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ko aiki ya same mu za mu ba da diyya ta wa'annan mutane da aka kashe saboda mu mun yi alƙawari muna cikawa ba mu saba alƙawari to kun ji yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi Abubakar ya tayar da sayyidina Umar ya tayar da sayyidina Ali da sayyidina Uthman sauran dai sahabbai yace ku je ku raka ni gurin wa'incan abokan zaman mu banun nadir su kawo nasu gudunmawa mu hada abin da za mu hada don mu bayar da diyyar wa'innan mutane guda biyu da aka kashe. Ƙungiyar da an kai. Manzo sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya je su Yahudawa sai suka ga manzo Allah ya koma gefen giya ya zauna ya jingina, kamar yadda ka jingina a haka misali. Sai suka ce za su yi amfani da wannan dama. yanzu dai ba ga shi can an ritsa da shi ba to ya za a yi a kashe shi hira da suka kenan fa sai suka ce ai yanzu dabara da za a yi wannan ginin da ya hau a biyo ta baya a hayo da katon dutse sai a sako masa shi ya sako da shi an gama da shi aka ce to wa zai wannan aiki amr bin jahash yace shi zai yi wannan aiki to sai suka ce mun zo Allah to babu lahi bari mu taimu yau shirye-shirye mu kawo abin da za mu kawo sai suka je suka labe shi wannan amur bin jahash sai je ya ɗau dutse ya hau sama zai je foma manzo Allah wannan dutsen sai Allah ya manzo Allah wahayi cewa ya bar wurin ga abin da aka shirya da manzo Allah ya tashi tahiya ya bar wurin ko waɗanda suka tai tare da su bai jira ba sai ya dawo da suka jira ba su ga manzon Allah ya taso ba sai suka leka sai suka ashe ya bar wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wurin sai suka je suka same shi shine sai ba su labari yace ai zaman da muka yi a gurin banu nadir sun warware alkawarin da suka yi sun shirya kashe ni sun saka amur bin jahash cewa ya sako dutse a saman kaina don haka inda sun warware alkawari mu ma za mu warware alkawarin da yake tsakaninmu da su manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya aika muhammadu bin maslama shi manzon Allah ya aika gurin wa gurin banin nadir ya ce ga saƙo ka je ka kai musu shi muhammadu bin al'asal ma mutumin madina ne shi ne ana mai laƙabi ana ce da shi muhammadu bin maslamat al'ansari za da ya ce ka je wajen banin nadir ka ba su labari cewa mun ba su kwana goma su fita su bar garin madina wannan gurin da suke su hita su bar shi sai zo ya gaya musu cewa to makircin da kuka kulla Allah da ya tona asirinku abinda ake so da ku yanzu an ba ku kwana goma ku tattara ina ku ina ku ku bar gari sai Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya ji labari shi ma sai ya nada tashi rindina sai ya aika zuwa ga su banun nadir sai ya ce da su cewar da aka yi ku hita ku bar gari kada ku hita ai ba garin su bane gari namu ne mun muka gaji gari dan ya ga muna bayan shi to ku sani la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wallahi in dai yace sai ku hita kun bar madina mu ma za mu tamu bar madina kai wala nuti'u fikum ahadan abada kai mu fa ba za mu yi ma wani biyayya ba saboda ku to kaga sun samu karfi kenan yau babu labari gobe babu labari kwana goma nasu ya cika sun ƙi hita manzala sai ya sa aka je aka zagaye su banin nadir an zagaye su tsawon kwana goma sha biyar da kwana goma sha biyar ɗin nan ya cika sai suka fahimci cewa lalle lalle taimakon da shi abdullahi bin ubai ya ce zai mutu ƙarya ne to kun gane hikimar ta Allah shine Allah ya ba mu labari anan sai Allah ya ce wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba sai Allah ya aiko da tsoro ya sanya musu tsoro a cikin zuciyarsu za mu ji fassara in mun zo cikin tafsirin aya yan ce ar-ru'b ar-ru'b bi taskin al-ain wa bi dhammiha duka ana karanta shi da wannan lokata ne min lokatil ardu sai Allah ya sanya musu tsoro sai sun ka tsorata shi wannan tsoron haka tuna fa kakka manta fa wanzu Allah ya ba mu labari a cikin hadisi yace nusirtu bir ru'b ko haka bane da yake lissafa an bashi abubuwan da ba a ba annabawa ba yace daga ciki an taimake ni da tsoro makiyana in nittin kare su tsorata suke yi wanda kake ganin namiji ne yanka ce ga manzo Allah nan zai kawo ne sai kuma kaman mace sai ya dabace in yayi da shi ne to sai Allah ya sanya musu tsoro suka ji tsoro sosai to sai suka aiko da kansu suka ce yanzu manzo Allah ya musu hukunci manzo Allah ya ce to ku hukuncin ku kun yi sa'a ku ɗauki ina ku ina ku ku bar garin Madina kowane mutum uku an ba su raƙumi guda duk kayan da raƙumi zai iya ɗauka ko mina na kuke so ku azama raƙumi ku tai da shi amma duk mutum uku raƙumi guda amma ban da makami kun gane misali nan ne sojoji suka samu estratejin cewa in sun ci nasara akan maki to ya daga hannu ya ajiye makami ba a barin maki da makami amshe makami aka ko da ya shirya yin wata dabara dai to da sauƙi makircin nashi zai zo da sauƙi Allah ya maɗaukin sarki ya mun jagora ta shi ne sai suka fara rusa gidajensu can inda kasan su sun yi ganuwa ne sun zagaye gari shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sa dabinan da abbakin gari ya ce a sare su a kone ana sarewa ana konewa shine sai suka aiko da sako suka ce to ashe wannan wani irin addini ne addini zai zo yana banna ana kashe itatuwa ana yin kaza ana yin kaza shi manzon Allah baya abu a bisa ra'ayin shi ko ba haka bane dan sahabbai su ƙara natsuwa sai Allah ya saukar da yace ma qata'atin millinatin aw taraktumuha qa'ima sai Allah ya ce menene fa menene to kun ji amsa da Allah ba su Allah ya ce kai gaya musu dabinan nan da kuka yana sarewa ko ya bar su tsaye ko ya sare duk yadda ya ba ra'ayin shi bane umarnin Allah ne an yi haka ne dan a kaskantar da kowa na za mu ji amsa a cikin wannan sura muna dai son mu kawo mana a takaice abun da ya faru lokacin da banin nadir suka warware alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam daɗa daga nan suka tattara inasu inasu suka bar garin madina allah maɗaukin sarki ya yi muna jagora daga nan wasunsu suka je ɓangaren khaibar wasu suka je yankin sham duka dai haka suka tattara suka tahi tare da wannan baƙin cikin nasu wanzu sallallahu alaihi wasallama abinda aka samu nasu ganima abinda aka samu na dukiyarsu yaya aka yi da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya raba wannan dukiya gaba daya wa'inda ya ba ita mutanen makka ne muhajirai ya ba kun fahimci hausa a aqamal alfai kullahu lil muhajirina wa lam yu'ti al ansar shay'an mutanen madina bai ba su komai ba mutanen maka aka rarraba ma to cikin surar sai Allah subhanahu wataala ya ba mu halin suwaye mutanen madina in ba mu san su ba sai Allah ya gaya muna wannan abin da manzo ya yi mutanen madina ba su nuna damuwarsu ba a fili ko a bayyane sun yi ma manzon Allah biyayya kamar yadda ya faru a Hunain mun kawo muku sirar gazatu Hunain mun yi bayani a takaice ko ba mu yi ba lokacin da aka yi gazo ta Hunain manzo sallallahu alaihi wasallama ya rube dukiya mutanen Madina ba ba su komai ba sai suka ji damuwa sai suka aka fara tsegumi ya za a yi mun ciyar da dukiyarmu mun yi aiki mun yi wahala yanzu a samu dukiya irin wannan a ce ba a ba mu ba Allah bari ya zo kan manzo Allah to nan ne manzo Allah ya tara su ya ce akwai taro na gaugawa amma ba a buƙatar kowa sai dan Madina sai manzo Allah ya taro da su ya ce labari ya zo gare ni cewa kun ce kaza kun ce kaza haka ne ko ba haka bane suka ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayani haka yake amma ba mu ne dattawa tsofin shiga musulunci muka wannan magana ba sababbin shiga musulunci da yara su ne suka wannan magana sai ce ashe ban tarar da ku cikin bata ba ni shiryar da ku ban tarar da ku cikin kashe juna ba ni shiryar da hankalinku ashe ban same ku kuna gaba da juna ba kaza kaza suka ce Allah da manzo su suka cancanta su yi gode haka ne ce kuma in kun so ai sai ku ce an koro ka muka karbe ka an hana ma dukiya muka baka kuma da kun yi gaskiya da an gazasta ya ce kai mutanen madina ku sani ko riga ce ta ciki sauran mutane riga ce ta waje da a ce mutanen duniya za su tai da dukiya gaba ɗaya ku za ku tai da manzon Allah ne yake da a ce mutanen duniya za su yi nan mutanen madina su gara me su shiga ni zan bi su zan bi mutanen madina su hwada wani kore zan hwada kore mutanen madina kaga ya kwanta musu da hankali ko wannan duka dai abin da ya shafi me ka muna wannan magana bayani akan cewa kamar yadda dukiyar da aka samu lokacin da aka gazo ta Hunain mutanen madina ba a basu ba to su ma kamar da malaman tafsiri suka ambata da aka tashi raba dukiyar da aka samu a bangaren mutanen banu nadir mutanen madina ba a basu ba kuma Allah ya jinjina musu kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura Allah maɗaukin sarki ya mana jagora kuma a cikin surar akwai bayani akan fai'i da muka zo suratul anfali ƙarshe ƙarshen suratul anfal mun kawo muna dogon bayani ina ganin in ban manta ba sai da muka yi tafsiri na kwana uku akan wannan aya an tuna ko lokacin da muka kawo maganar imamu qatada as-sudusi da wasu daga cikin shugabannin malikiya akan ra'ayinsu na bambancin fai'i da ganima da suka ce da ganima da fai'i duka ɗaya ne wasu kuma jumhur suna ganin a'a fai'i daban ganima daban imamu qatada ya kawo hujjoji na abun dubawa mun yi bayani akan wannan Allah madaukin sarki ya mana jagora wanda yake dai buƙatar bayani in ya koma karatu mu na baya duka yana samun wannan Allah ya taimaka mana ina ganin idan mun samu shimfiɗa akan abin da ya shafi wannan surar za mu fara tafsirin ayoyin da suke cikin wannan sura insha Allah Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah subhanahu wataala yake cewa a aya na farko haka ne ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard halittun da suke cikin sammai da kasai duka suna yin tasbihi ga Allah ma'ana suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala suna mai da al'amari ga shi shi kadai ma'ana sabba'in nazaha tunazzihu ma fi samawati wa ma fil ard shine tasbihi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah da abin da ya kama da wannan wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wata'ala shi mabawayi ne kuma shi mai hikima ne mun ce al-azizu shine huwa al-ghalib al-aziz al-ghalib laraba ke cewa man azzabas wanda ya gagara to shine yake kwacewa kamar yanka je gurin yaki al-aziz al-ghalib sifofi biyun nan Allah yake da su mutum dan adam so da yawa muna shaye mana bayani idan ya zama yana da izza to da waya a ce yana da hikima kun gane ko a ce in ka yi hukunci ko ya yi ko bai yi ba an tsaya a kan shi to da baya ka samu hikima wani kuma za ka gan shi gashi da hikima bai da mulki bai da girma bai da buwaya to shi ko Allah yana da biyu gashi dai mabuwayi ne kuma duk abin da zai akwai hikima a cikinsa wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab Allah subhanahu wataala shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce daga cikin ahlul kitabi min diyarihim daga cikin gidajensu li awwalil hashar a fita na farko a fita na farko ku kalla ayan da kyau da Allah ya ce huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahlil kitabi shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce daga cikin ahlul kitabi nan in an ka ce ahlul kitabi an yi umumi ahlul kitabi yahudu suna ciki nasara suna ciki su ma yahudu kashi-kashi ne akwai banu ƙuraiza akwai banu ƙainuka akwai banu nadir to suwa ake nufi a nan sai sa malamai suka ce a nan amun wuri da bihil khusus duk da an ce banu an ce ahlul kitabi ana nufin banu nadir ba wai dukansu ba inda wannan ayar tana magana ne aka cin Yahudawa na Banun Nadir kun gane misali ko kinai an ka ce wallazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitab sai ce hum Banun Nadir kaga ka fassara kenan Allah shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce daga cikin ahli alkitabi kenan Banun Nadir min diyarihim daga cikin gidajensu ad-diyar jam'i ne na dar ad-dar gida kun gane ko yutlaqu ala al-manzil walbalda gari ana ce da shi da sannan albalda shine gari sannan almanzil masafki ana ce da shi addar kamar yadda duniyar kanta ana ce mata addar lahira ma ana ce da ita menene ana ce da ita addar ko alal kabila kabila ma ana ce da ita addar gane ko ina da muke kenan alladhina huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab Allah shine wanda ya fitar da wanda suka kafirce min ahli alkitab daga cikin ahli alkitab min diyarihim daga cikin gidajensu kaga idan ka ɗibi kalmar addar asulud dar daga addauran ne zagaye gida ana ce da shi addar saboda an sa katanga an zagaye shi su su ma banu nadir sun zagaye garinsu shi ne sai Allah ya ce shi ya fitar da su li'awwalil hashar a menene a kora na farko awwalil hashar shi ne minal madina Allah ya fitar da su daga garin madina shi ne hashirul awwal shi ne ikhrajihumul awwal li'awwalil hashar a fitarwa na farko malamai suka yi bayani suka ce to da an ce li'awwalil hashar a fitarwa na farko don kukula an ce hashar ana nufin tashin kiyama ko to nan ba shi ake nufi ba abin da ake nufi fidda su daga mazamnin su zuwa wani guri to tambaya da Allah ya ce li'awwalil hashar a fitarwa na farko to an yi fitarwa na biyu ko ba a yi ba in an sake korarsu daga matsugunnin su to kuma yaushe an gane tambaya nan wasu malamai suka ce la'awwalil hashar fitarwa na farko Allah subhanahu wataala shine ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya fitar da su shine la'awwali ikhrajin lahum min almadinati ila sham fitarwa na farko da manzon Allah ya yi musu ya kore su daga garin Madina zuwa yankin Sham su malama suka ce a la'awwalil hashar an kore su daga Madina ne da yawan su suka koma Khaibar nan suka zo suka labe suna nan da suke su masu mugun hali ne sai suka yi ta'amuri akan abdullahi bin umar kun san an amarar da shi a wannan yanki yahudawa suna nan suna da hikiri a kai a lokacin sai da umar suka nemi su kashe abdullahi bin umar daga baya sai umar ya ba su jan tiket yace to su tattara ina su ina su su bari khaybara su hita ko macen wasu bangarori su zauna yasa za ka suka watsu suka koma wasu suka je adriat wasu suka je khaybar wasu suka je ardsham wasu suka je zuwa inda dai suka kama abin dukkanin nan ababi za ka ɗauka alai awwalil hashar ya zama korarsu daga madina zuwa yankin sham kenan fitarwa na biyu shine na alkiyama da za a tashe su ko kuma ya zamanto duka korar da an kama yahudu a nan duniya ne da awwalil hashar manzo Allah da kanshi ya kore su suka bar Madina suka koma yankin Sham da Khaibar da sauransu sannan kora na biyu lokacin da suka yi ta'amuri akan Abdullah bin Umar in ka karanta wannan tarihi kana gani lokacin suka yi ta'amuri akan Abdullah bin Umar sai sayyidina Umar ya kore su daga Khaibara suka koma Adriat da sauran wurare suka bar wannan guri Allah madaukin sarki ya muna jagoro shine nan Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru shine wanda ya fitar da wanda suka kafirce wa Allah min ahlil kitab daga cikin ahlil kitabi mun yi bayani muka ce sune banu nadir min diyarihim daga cikin wuraren zaman su li awwal hashar a fitarwa na farko ma zanantum ay yakhruju kufa wa kuyi tsammanin za su fita ba ما ظننتم أن يخرجوا الظن يطلق على الشك ويطلق على اليقين cikin alkur'ani ana amfani da kalmar zan ta bada ma'ana shak tana iya zuwa kuma ta bada ma'ana da yaqin da Allah yake cewa inna zanna la yughni min al-haqq shay'a az-zann anan huwa shak sannan Allah yake cewa wa ra'al mujrimuna an-nara fa zannu annahum mawaqi'uha kaga kenan nan sai zaman to azan bi ma'ana al-yaqin to nan ku bu kuma ya tsammanin za su hita su bar wannan gari ba ko dauki misali inda Allah shine yake yi wani na ya tsammanin Faransa za ta tattara ina ta ina ta bar kasar Niger akwai wanda ya wannan tunani amma wane ne yake yi sai wani ya ce ai dawowa za su yi to shi Allah ya tahi ne in su sun ce sai sun dawo ba Allah muka roƙa ba ya raba mu da annoba to kuma sai mu koma mu daina roƙon Allah in sun gagare mu sun gagare Allah ne to ku tashi mu ta addu'a Allah ya raba mu da azzalumai Allah ya kare mu daga sharrin su to shine su ma ba su yi tsammanin wayannan za su yi ta ba wa zannu su banan nadir suka yi tsammanin cewa annahum mani'atuhum husunuhum wannan ganuwan nasu zai hana su ya sa a kasa fidda su zai iya kare su min Allah daga hushin Allah ko kuma daga kamun Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu tayi da su tsammani ba wace hanya ce wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b sai Allah subhanahu wataala ya sanya tsoro a cikin zukatansu qadhafa bi ma'ana alqa لأن القذف يدل على الرمي والطرح جهة الله جفا مصر su suna ganin sun yi ganuwa sun ruhe an komina na ba yadda za yi a shigo to sai Allah ya fito musu sai da ba su yi tsammani ba sai Allah ya samu su tsoro kaga sun wasu yi tsammanin haka ba su yi tsammanin haka ba ya zala cewa ƙarafa fi ƙulubihimin roɓe shi ne ibn amir da imam al-kisa'i da imam yaqub da abu ja'far sun karanta shi bi dammatai ro'ogo gane ko wannan muka ce lokata ne ne min lokatul arab wannan duka ma'ana guda yake ba su yukhribuna buyutahum bi aydihim suna rusa gidajensu da hannayensu wa aidil mu'minina da kuma hannayen mu'minai fa tabiru ya ulil absar sai ku yi la'akari ya ko ma'abuta hankali mana wayanda kuke da hankali mai kyau kuna duba kuna gani to sai ku wastu don ku koma ma Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki yayi muna jagora ku duba ku gani nan da Allah subhanahu wataala yace yukhribuna buyutahum haka ne ko wannan shine qira'a na jumhurul qurra yukhribuna Imam Abu Amr ya karanta shi da yukhribuna yukhribuna da yukhribuna duka qira'a ne guda biyu kuma kai mai tafsiri ka iya bakinka ba ƙira'a ba fassarar duk ƙira'a da ka ɗauka in ka ɗauke ta fassarar ta daban dole ka kiyaye in ka karanta shi yi kuribu na wuyu ta hombe aidihim to ta yi maɗan sauƙi sauƙi ko ba haka ba ne fassarar shi daban ne yi kuribu na wuyu ta hombe ƙira'a waye ƙira'a ce ta abu am sai ya zamanto ma'anar yi kuribu na suna karkashe gidajensu suna rusa su kai gida ka rusa ai ƙarshen bakin ciki kenan kuma yana ɗauka malar yukhribuna buyutahum suna cire kaya daga cikin gidajen su sai su bar su kama Kongo an sami da bawo shi yake cewa Kongo wanga gida ne wanga gida ne sai kowa ya ɗauka kayan shi sai ga gidaje nan gaba ɗaya amma sun san kongaye to da kansu za su yi ta su bar gidajen su kaga nan sun rusa gidajen su saboda ɗabi'a ne na gidan babu kowa cikin shi rushewa yake ko ba haka bane ne kuma yana ɗauka ma'ana yi harribuna suna fasa su da kansu sannan kuma ga mu'minai can waje umarnin Allah a sa musu bakin ciki kun san dabino bishiyar dabino da wuya ka shuka dabino a ce kai zaka ce ayan shi ko ba haka bane za a yi renon dabino shekara 150 200 kana kallo wani ya sa ice ya sare shi dan da ya bakanta ma da ashe yasa da mazo wannan suka ce a ya za yi addinin ku da baya kira zuwa ga banna ku yi wannan Allah yake cewa bi idnillahi wannan da umarnin mu ne dan mun bukanta muku da rai Allah in kana son ka samu farin ciki a rayuwa kawai ka bi Allah to Allah ya mana jagora ina na muke Allah ya ce walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa ba dan Allah subhanahu wataala ya wajabta musu fita ba jala ai ikhraj ikhrajuhum min diyarihim ba dan Allah ya wajabta za su yi ta su bar gida bane kenan su banu nadir hukuncin da Allah ya hukunta akan su su bar gidajensu su kwashi ina su ina su bar gidajensu banu quraiza hukuncin da Allah ya hukunta akan su shine wanda ya kai shekarun balaga ai menene a yanka shi sauran a maida su menene a maida su bayi to cikin wa'annan guda biyu ne na ya samun hukunci mai tsauri ina da misali ta sa abin daga a harbe ka da a sa ka ka tahi kai hijira ka je ka tambayi ɗan gudun hijira yadda suke ci ga ka da babban gida da komi da komi yanzu rana tsaka a ce ka kwashe komi da komi ina ka tsumman ka ɗai za ka ɗauka ka bar gidan duk inda za ka taya ka tai ga mata ga 'ya'ya suna ma kuka a hanya akwai damuwa ko babu damuwa ba karamin na ma bare ka ɗauka hukuncin da aka yi ma bonin da abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki bane shi sa in kana bibiyar tarihi na Yahudawa to yadda za a yi su ka sun kuntata ma musulmai sai sun yi don su ribin suke ɗaukar fansa na su kai kuma wallahi bai hude ko zai soya musulmi yana kuka har musulmi ya soye sannan ya mutu bai hidda haushin abin da musulunci ya musu ba su iya biyan wannan bashi Allah yake cewa walaula an kataba Allahu alaihimul jalaa ba da Allah ya wajabta musu fita su bar gari ba la'azzabahum fi dunya da Allah ya azabta da su a duniya kina kamar ayan tana aya tana fassara mana wancan azaba da aka musu karamin azaba na bai kai raba nu quraiza ba inda na ana nuna da azabahum fi dunya da Allah ya sa a yanka su a duniya ai musu azaba kamar yadda aka mai menene kamar yadda aka yi ma banu nadir sannan ɗiyansu da matansu a mai da su bayi wadahun fil akhirati azabun nar kuma ranar lahira suna da azaban wuta ba haka wannan nazarin suna da rabon wannan lalle musiba ne amma akwai dama suna da su tuba in Allah nufi su tuba amma wanda aka kashe shi yana kahiri kaga bane akan bane ya mutu a wahalci ya tayi a wahalci kuma zai dawoma a cikin wahala shine Allah yake ba mu labari a wannan zalika wannan hukunci da aka yi musu fa ya faru ne bi annahum shaqullaha wa rasula dan sun saba wa Allah da manzonsa kun ji abin da yasa sun yi kiyayya sun yi fito da fito da Allah da manzonsa wa man yushaqillaha fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya saba wa Allah yayi fito na fito da Allah to sani Allah subhanahu wataala mai tsananin ukuba ne ga wanda yayi fito na fito da shi ku kiyaye wannan da kyau ba a ƙin bin Allah a zauna lafiya ba a saba wa Allah a zauna lafiya wallahi ƙarya ne babu yadda za a yi mutum ya samu kwanciyar hankali bayan Allah ya ce ga yadda za a yi ce shi kuma ba haka zai yi ba kullum yana muna nasiha kada ka damu da wani gida gare shi wani babban mota gare shi in dai bai bin Allah ba irin ka bane kuma inda zai zo shi ma bayani detail ɗai bayan ɗaya wallahi talla sai ka tausaya mu rayuwarsa saboda me ba a ƙin bin Allah a zauna lahiya Allah ce ma qata'atun millinatin babu wani dabino da kuka sare lina bi ma'ana nakhla kun gane ko ai ma qata'atun min nakhlatin babu wani dabino da za ku sare shi don ku kuntata ma wa'incan kafirai, au talaktumuha qa'imatan ala usuliha ko ku bar ta tsaye a bisa tushenta ya zaman to ba ku sare ta ba, duk wanda kuka yi dai fa bi ibnillah wannan duka ya faru ne da umarnin Allah, ba barna kuka yi ba. Ba shi ya ce shari'a sabanin hankali ko? A shari'a hankali sabanin shari'a, shari'a ba ta saba hankali. yanzu kai a hankalce dai bai kamata a zo a sare itatuwan dabino ba amma a wannan gaba a wannan guri a shari'ance ya dace a yi haka shi yasa Allah ya ba da umarni a yi haka kamar ka tambayi illar me yasa to aka yi haka sai Allah madaukin sarki ya ce wali yukhziyal fasiqin dan Allah subhanahu wataala ya kankantar da waɗanda suke fasikai ne mana Allah subhanahu wataala ya sanya musu damuwa da kuma wulaƙanci wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum in za mu zo bayani akan fai jama'a menene fai'i ɗazu ɗazu muka yi ishara akan bayanin da fatada a sudusi da sauran malamai na malikiya ina ganin wancan karatu duka mun yi shari akan wannan suke kawo hujja da dalili na cewa tsakanin fai'i da ganima ba su da wani bambanci jimhur suka kafa hujja da cewa da fai'i da ganima suna da bambanci yadda Allah ya raba ganima ya bambanta da yadda Allah subhanahu wata'ala ya raba fai'i ana tare da mu ko da wannan dogon dai bayani ne wanda ina ganin in bambanta ba mun yi bayani a kai muka kawo ɗaya daga cikin hujjar da imamu kata da ya kafa hujja da ita da yake cewa ai Allah ya ce ya yi hannabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk sai Allah ya ce mimma afa Allahu alaik wannan ayar ta daga cikin ayar da Imam Qatada ya kafa hujja da ita cewa a'a da fai'i da ganima duk ɗaya ne to amma mun da mun biyo a wannan magana da mu yi akan fai'i sai mu bayani akan cewa abinda ake nufi da fai'i dukiya na kafirai da ya shigo hannun musulmai ba tare da an yaƙi ba ita kuma ganima dukiya da musulmai suka samu ta ɓangaren kafirai bayan an gwabza kafirai sun tattara ina su ina su sun gudu ko sun tsorata ko da makamancin haka to wannan shi ake ce da shi ganima yadda ake raba ganima shine duk wanda ya sharaka a gurin yaƙi yana da kaso gwargwadon kason da ya dace da shi domin shabar rabo a kan ganima yana iya yi wa imam ɗin da ya jagoranci yaƙi ya ga ya kamata suwa ne da suwa ne a yi musu kaza saboda wani ƙoƙari da suka yi amma ita fai'i in aka same ta to za a sa mashi imamin yaƙin ido ne shugaba za a sama ido yadda duk ya yi da ita haka ne kun gane misali ko kinan ko da kai kana nan in za a raba ba a baka ba dama ba a ce a baka ba in kuma an baka ya dace a baka ne kai kuma baka sha dami aka ba wani ba a ba wani ba a'a abinda ake ganin ya dace an kai shi kenan shi yasa sai Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abun nan da Allah subhanahu wataala ya bayar da shi na fai'i kenan afa'a ai allazi raddahu Allahu ila rasuli abinda Allah ya mayar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da Allah ya sa ya shigo hannun shugaba na jagorar musulmai a hanyar yaƙi da duka wannan Allah subhanahu wataala ya ce fama aujaftum alaihi ko ba haka bane ba ku kai kawo ba aujaftum ai asra'atum ba ku faɗi tashi ba alaihi ai fi talabihi wajen neman wannan abin min khailin ta hanyar hawan dawakai wala rikabin ko kuma ta hanyar hawan raƙumma ko abin da ya kama da wannan kun gane ko ko ku je ƙasa ku nemo ko ku haura wakai ko ku haura raƙumma duk ba ku yi wannan ba walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai da Allah subhanahu wataala shine yake ɗaukaka manzonsa ya bashi nasara akan wanda yake so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ta in wannan abin ya faru yaya za a yi Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura abinda Allah ya yi ni'imarsa ya bayar da shi ga manzonsa na daga cikin ma'abuta garuruwa mana dukiyoyin wa'inda suka kafirce wa Allah aka same su ba tare da an yi yaƙi ba to irin wa'innan dukiyoyi in an tashi raba su falillah to wa'innan kason su yana komawa ne zuwa ga Allah ma'ana akwai kaso wanda za a cire shi don alamun da suka shafi addini an fahimci hausa sannan walin rasul da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam walidil qurba da kuma kason da za a baiwa ƴan uwa na kusa wal yatama da kuma marayi wal masakin da miskinai shine mabukata wabin sabil da matafiya akan hanya irin wa'annan su ne za a karkasa a basu wannan dukiyar kai la ya kuna dulatan bayyinal agniya minkum Allah subhanahu wataala yake cewa domin kada ya zamanto gudanar dukiya ya tsaya kadai akan mawadata daga cikinku Allah sai ya ce a ba wannan talaka a ba wannan talaka don kai ya zamanto talaka na kallo masu kuɗi ne kadai suke jujuye dukiyoyi amma atakumur rasulu fakhudhu abinda duk manzo ya zo muku da shi ku karbe shi ma'ana abu biyu yake dauka nan wajen raba dukiya duk waɗanda Allah duk waɗanda manzo Allah ya ba wani kaso daga cikin irin wannan dukiya su karba sannan duk abin da manzo Allah ya zama muku da shi na shari'a ku karba ku yi aiki da shi amma na ha kuma anhu fantahu abin da manzo ya hane ku ku hannu mana idan an raba dukiya ko a baku ba ku yi shiru ka ku shi komai da za mu ji a ayoyin da za su zo a nan banu mutanen abin nan mutanen madina an sarawa hasali ma Allah ya ba su yi saboda dukiya su ba su samu daga cikin amma babu abin da ya tada musu da hankali Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukin sarki mai tsananin ukuba ne ga wanda ya kafirce masa ina ganin wannan ayar da ayar da take bai da ita da ma ta bai da ita duk suna da alaka da juna bai Allah ya kamar sai mu tashi kan wannan aya zuwa inda Allah ya so abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk